والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ci gaba da wannan littafi na al'aqida a darasinmu na safiyar asabar da lahadi da muke yi yau shine majalisi na goma sha biyu yau shine na goma sha biyu muna tattaunawa kan rukunai na imani har mun shigo imani da mala'iku mun faɗi mai ake nufi da mala'iku su wane ne mala'iku ya sifofinsu suke mala'ikun nan suna da ayyuka da ubangiji yake saka su mun faɗa cewa tunda muna maganan imani ne to duk abin da ake magana imani da shi ana maganan abin da baka gan shi bane kuma ka gaskata baka ga abu ba ka gaskata wannan shine imani mala'iku ba mu san su ba ba mu gan su ba amma ana ba mu labari kuma mun yadda to yanzu za a gaya mana ayyukansu cikin ayyukan mala'iku almala'ikatu asnafun mala'ikun nan dangi dangi ne wali kulli sinfin wazifa kowane dangi na mala'iku yana da aikinsa mu'ayyana wanda Allah ya keɓance masa ya bashi wa min zalika wasu daga cikin ayyukan mala'iku wanda aka ɗora su akan mu akwai malakul wahayi akwai mala'ikan da shi aikinsa kaiwa wahayi ne duk annaban Allah na abokinsu ne shi yake kawo musu sako babban masinja kenan daga Allah subhanahu wataala shine mala'ika mala'ika jibrilu idan za ka ji Allah yana faɗa ƙur'ani na zalabihin ruhul amin shi yake sauko da shi to sai kuma akwai malakul jibal akwai mala'ikan dutse shi ne wanda aka turo wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam a ta'ifa aka jajjefe shi aka fasa masa kai aka karya masa haƙori aka aiko wannan mala'ikan dutse ne mai ake nuna dutse shine manyan duwar watsu da kake gani yanzu nan ubangiji zai iya sa shi ya rubuto shi kan mutane ya azabtar da su da shi to wannan ya kowane mala'ikan akwai malakun nafkh fi sur akwai mala'ikan da an ba shi kafo wanda shi zai busa an gaya mana a hadisi tunda aka halicce shi shi kafon yana bakinsa yau din nan in ya ga dama ya busa da izinin Allah duk za a mutu za a yi tashin kiyama to sai ne kuma akwai almalaku almuwakkalu bil janin fi batni ummihi akwai mai kula da jariri wannan kusan kaman mun karanta shi ma a baya akwai malakul qabar akwai malaika na kabari ko kuma malakal qabar malaiku guda biyu na kabari wanda za su maka tambayoyi akwai alhafaza masu bawa mutum kariya wanda Allah ya aiko su suke gadin dan adam kaga ba za ka iya biyan ubangiji ba ubangiji ka gode masa ka bauta masa kai ta neman gafaransa shi ya maka wannan aiki din za ka kwana da kunami a cikin bargonka amma mala'ikan da yake kiyaye ka su baka kariya su kori wannan abu watakila a tsakiyar dare su tafi su bi wani lungu na kofar na lungun ɗakinka su bar ɗakin baka san sun so ba baka san sun yi shirin za su cutar da kai ga Allah ya baka kariya ka gode wa Allah subhanahu wataala sannan suna kare mutum kuma a dukan motsinsa sannan akwai khazanatul jannati wan nar akwai mala'ikun da suke kula da aljanna da wuta rukuni na uku na imani shine a shafi na gaba shine al-imanu bi kutubillahi al-munazzala zaka yi imani da littafin da Allah ya saukar duk littafin da Allah ya saukar Allah ya saukar da littafin da ba su da adadi ba mu san yawan su ba to wanda muka san su sai mu yi imani da su wanda mu sani ba mu dunkule su mu yi imani da su to al-imanu bi kutubillahi al-munazzala المراد بالكتب المراد بالكتب والإيمان بها ما أكيد في السول التفندق والإيمان للتافي أنزل الله تعالى كتبا على رسله وأنبيائه فيجب الإيمان بها Allah ya saukar da littafai ga annabawansa da manzanninsa dole sai kai imani da su kai imani Allah ya saukar da su mun san mun ce imani dama abin da baka gani bane kuma ba mu gan su ba wa annaha min kalamihi haqiqatan wa annaha nurun wa hudan sanan mu imani wa'annan littafin da Allah ya saukar zancen ubangiji ne a hakika zance ne na ubangiji to kaga ba zaka zaka zaka girmama shi zaka mutunta shi zaka kimanta shi ga matsala da ake samu daga ana ajiye qur'ani a ƙasa din nan a ƙasa fa karka ce wannan kafir ne ka ajiye shi akan kafir haka akwai ciwo qur'ani ka dora shi kan cinyanka idan kana da uzurin ko shiga banɗaki ko wani abu ɗauke shi ka kai shi kan benci ko gurin da ake ɗore shi ka ajiye in ka dawo ka sake komawa ka ɗauko shi zancen Allah fa maganar Allah ku duba yanzu ko wani special message aka baka aka baka wani award na takarda zaka ke jin ai wannan waje kaza ne suka rubuta ba za a je maka shi a ƙasa ba saboda waɗanda suka turo maka award din manyan mutane ne kai ma babban abu ne to balle ga zancen Allah littafin Allah Qur'ani ku ga muna ajiye shi a ƙasa ana ajiye shi a ƙasa yanzu in mun tuna ko babban mutum ne muka ci zai zo masallacin nan don mu girmama shi masallacin mu fa yana da tsafta yana da kafe amma sai mun ɗauko sabon kafe da mun saka masa to da girmama shi to qur'ani littafin Allah ne zance ne na ubangiji wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah shi qur'anin nan kalamullahi ne zancen Allah ne to a kula da shi wa amma ma da zammanatu haqqun wa sidqun duk abin da ke cikin Qur'ani kuma gaskiya ne babu kokonto a cikin sa ana karanta ma Qur'ani ana fassarawa shi yasa babban abin da ya hada musulmai shine Qur'ani babban abin da ya hada musulmai shine Qur'ani a karanta a fassara ma ji abin da ke cikin sa gaskiya ne wa annahu kana wajiban ala al-umamil ladina unzilat ilayhimul inqiyadu laha wal hukmu biha fiha wajibi ne al'ummar da aka sauka musu da littafin nan su miƙa wuya su yi aiki da shi a sallama da abin da ke cikinsa ka gane baka gane ba ya yi daidai da kwakwalwanka bai daidai da kwakwalwanka ba yadda aka yi zo maka da shi haka yake yawa duk da cewa babu abin da ke cikin alkur'ani da ba a gane shi babu abin da ke da cikin ƙur'ani da ba a san shi ba dukka an sanar da mu shi wani zai ce alif lam mim fa ai ka san menene alif ka san menene lam ka san menene mim ka san su me sai kashin ni sha wani wahala hakan a wuce karatun waje amma me yasa Allah ya zo da shi wannan kuma wani abu ne da wa dalilul imani bil kutubi dalilin imani da samun imani da littafai shine fadin Allah madaukakin sarki wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin nan wajen kitab ana nufin kutub ne muna ku gaya musu na yi imani da abin da Allah ya saukar na daga littattafai jinsi ne nan ai jinsin kutu dukkan jinsi na littattafai din na yi imani da su na yi imani da ƙur'ani da aka saukar na muhammad sallallahu na yi imani da attaura da aka saukar wa annabi wani na yi imani da linjira da aka saukar wa annabi isa duk mun yi imani da duka waɗannan littattafan a dunkule in ka dawo ɗaiɗai ko kuma su ba an yi imani da su abin da ke cikin su an yi imani da shi sai dai abin da aka babbata na adatul kutub wa asma'uha wali tafin da Allah saukar guda nawa ne kuma ina sunaken su to nan gurin yajibu al-imanu bi kulli al-kutubi allati anzalaha Allah ta'ala ma arafnahu dole mu yi imani da dukkan tafin da Allah ya saukar daga sama mu yi imani da waɗanda muka san su wa ma lam na'rifu da ma waɗanda bamu sani ba wa min al-kutubi allati alimna asma'aha wasu daga littafan da Allah ya saukar mun san sunaken su ga sunan al-Qur'anul Karim alladhi unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da Allah ya saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu yi imani da shi ya ake imani da shi eh kai imani da cewa littafi ne daga Allah kai imani da shi an saukar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai imani da cewa shari'a ne a cikin sa kai imani da shi magani ne a cikin sa kai imani cewa waraka ne kai imani da shi cewa babu wani constitution da wani hukunci da wani da za ka yi biyayya a cikinsa da ya wuce alkur'ani ka yi imani da shi shi ne ke da supreme power a kan kowane irin littafi ka yi imani da shi shi ne duk wani hukunci da ya saba nasa rugujajje ne ka yi imani da shi cewa idan ana maganarsa ba a maganar komai kuma allah shi ya saukar da shi wannan shi ne ba ka da wani abu da ya wuce wannan littafi ne alkur'ani sannan akwai attaura allati unzilat ala Musa akwai attaura da aka sauka annabi Musa kai imani da an saukar annabi Musa littafi sunansa attaura ka gaskata ta attaura din sannan kai imani da cewa duk abin da ke cikin attaura gaskiya ne duk abin da yazo cikin attaura ya saba wa na Qur'ani zaka ajje na attaura domin Qur'ani da yazo ya soke duka wannan littafin shi yasa Allah ya kira shi wa muhaiminan alai shi Qur'ani muhaiminun ne alal kutubil munazzala qablahu littafin da aka saukar kafin shi shi ƙur'ani ya zo ya shafe su to da aka ba aiko mu mun aiki da bible ba bible mun yi imani da shi amma ƙur'ani ya zo ya ce mu ajiye shi al'injil shi ne bible ɗin alladhi unzila ala isa wanda aka saukar annabin Allah isa Allah ya kara masa yadda zamu yi imani da shi kuma zamu yi imani cewa qur'ani da yazo ya ce mu ajiye kowane littafi mu dauki qur'ani az-zabur akwai az-zabura alladhi unzila ala daud wanda aka saukar annabi daud za ku ga kofin zabura da yana yawo ana kawo littafi a ce mana wannan shine zabura har ma wasu makarantun islamiyoyi ana haddace zabura to za ka samu wa'azuzzuka ne a cikinta a kofin dai da ake samu shin shi ne asalin kofin zabura ɗin wani daga cikin ne na zabura ɗin da aka sauka annabi da da shi ɗin ne ba shi ba ne allahu alam amma dai abubuwan da ake kawa na cikin da ake kawo mana da a islamiyya muke haddacewa za ka samu wa'azuzzuka ne masu kyau itan ce ba ita ba ce allahu alam suhufi ibrahim wa musa akwai littattafai da aka saukar annabi Ibrahim da Musa wanda muke karantawa a cikin suratu sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa yau har zuwa ƙarshe suhufi Ibrahima wa Musa to wayannan zamu yi imani da su eh zamu gaskata su eh zamu imani da su mu gaskata su ba mu taba ganin su ba ai su ko irin a ce mana ga wani abu da ke cikin sufi Ibrahima da Musa babu ba taba kawo mana ba amma mun yadda an saukawa annabi Musa wasu takaddu mun yadda an yi saukarwa annabi ibrahim wasu takardu duk mun yadda da wannan to tahriful kutubi sabiqa to shin littafan da suka gabata din nan da aka ce mu yi imani da su ai wasu ana ce mana ga su sune wane ko wani za a zo a ce muka ga linjila a ce mana ga zabura gospel ga abin nan taura gospel ko sannan a ce mana ga zabura kamar yadda na gaya mana yanzu to yaya suke shin an canja su ko a yadda aka saukar tun daɗin haka suke shi ne malin ke ce mana alkutubu sabiga alal qur'an duk littafin da aka saukar da su kafin qur'ani allati unzilat alal anbiya qabla muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukar wa annabawa kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la tujadu al'an kama unzilat a yanzu babu su kamar yadda aka saukar babu su yawwa in akwai su ma ba yadda aka saukar bane an jirgita su domin shi alkur'ani shi kaɗai ne ubangiji ya yi alkawarin ba za a iya canja shi ba shi kaɗai ne ubangiji ya yi ƙwar'ai alkawarin zai kare shi amma bai maka alkawarin zai kare sauran littafan baya ba bai maka alkawarin zai kare hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya turo al'umma ne su yi wa'annan hadisan hidima shi yasa akwai ƙarere da yawa da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisan ƙarya da ake kirkirwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka danganta su ga shi amma qur'ani a'a ya maka alƙawarin shi za a kare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna za mu kare muku shi wannan qur'ani din to ina ina yan baya ba a saukar musu da wannan wannan alƙawarin ba to da ka za an jirkita shi ya zo mana shi a jirkice wannan bible din da ake ta faɗa an ka zo yana da kofi kofi da abin nan wajen kashi 100 da wani abu in ka tambaye su ce ai dama duk translation ne asalin su da hebrew ne ko kuma ya zo da wani daga da yadda aka saukar da shi so da aka abin da ya aka samu jirkice jirkice saboda ai translation ne gaba daya ba asalin copy din bane saboda an samu an samu su sun yi aiki da shi da shi yasa kowa yayi abin da ya ga dama a cikin sa so da aka wanda ake karanta mana ba gaskiya bane ba shine na asali ba yau in haka ne su fito da asalin na hebrew din mana su kawo asalin na hebrew din kamar yadda muke da qur'ani muke da tafsiri muna da ƙur'ani asalin balaraban da aka saukar da shi bilisanin arabiyyin mubin to shi muke karantawa sai mu fassara kuma larabawan suna nan so da aka shi ma hebrew ko wane ne suna nan masu yaran a fito da na asalin na yaran in an karanta in wannan ya fassara ba daidai sai a kira asalin so hebrews din ya su zo sai su ce ba haka yake ba ga yadda yake to kaga Allah bai ce maka wannan littafin za a kare maka su ba waɗanda suke tare muke tare sai duk ba gaskiya bane a cikin su wani sashi gaskiya ne wani sashin kuma an ƙara an rage yawwa wa innama tujat nusakh mubaddala muharrafa kama qala Allah ta'ala duk abin da aka samu copies na littafin nan su bible da gospel da sauransu copies ne waɗanda an bata su an jirkita su su bulus da sauransu duk sun bata su yawwa yawwa shi yasa qur'ani yake ce mana afatatma'una ayyuminu lakum wa kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah tsammani kuke za su muku imani wai tsam wai kuna kwadayin su imani ne da wasu daga cikin su kuma suna jin zancen Allah sun san zancen Allah shine bible sun mai harrifunahu min ba'di ma aqaluhu bayan sun gane karatun sun san gaskiya ne sai su bata shi haka Allah ya labarta mana cewa suna bata shi wa hum ya'lamuna suna sanar da gangan saboda abinda Allah ya saukar in za a fassara mutane za su watse musu za su dare musu yawwa kuma duk shedani duk shedani shi abinda yake so mutane su zo gurin sa ko ta hanyar ƙarya ne ko ta ƙarya ne abinda yake so kenan idan kuma zai rarraba mutane don ya yi sustaining abin nan power ɗinsa abin da yake da shi ya riƙe to ko zai raba mutane zai yi yaushe sa 'yan siyasa nan da kake gani galibinsu yahudawa ne kuma yahudancin suke karantowa ba komai ba shine don su zo su raba tsakaninku su hargitsa tsakaninku divide and rule system su ga suna mulkarku ko kuma kuna ta hayaniya kana cikin talauci kana cikin babu kana cikin rashin wuta kana cikin insecurity kana cikin masifa amma ka zo kana hawa kamfen kana tsine wa makwabtanka wai dan baya wanda kake yi wanda kake kuma tsinanne ne tunda ya kwashe dukiyarka ya kwashe dukiyarku ya kwashe abubuwan so duka wannan abubuwa na yahudawa din wanda muke ta dauka a cikin a cikin Jews protocols da kuma Abraham Abraham maxims wanda da shi suke karantawa manyan yan siyasa naji wani babban dan siyasa kwanan nan when you come to apply the Abraham maxims kuma yana kan mimbarinsa na siyasa Abraham maxims din nan kuma kashe al'umma yake karantarwa irin su mikafili duka abin da suke kawowa cikin al'umma shine yadda za su yi mulki wanda cikin Abraham da mikafili manyan abubuwan da suka halatta shine ya halatta ka samu mulki ta duk hanyar da ka san zaka iya samu shine wanda suke cewa alghaya tubarrir wasila الغاية تبرر الوسيلة ends justify the means shikenan babban ka'idansu ne justification of means by looking the ends shikenan kai abin da ka ga dama so in za ka samu mulkin ya halatta ka kashe mutane in dai za ka samu mulkin sai ka kashe to kashe kun tuna tashin hankalin da aka yi aka ce ai yanzu inda za a yi declaring zaɓe ne mu a calculation ɗinmu shi ne abinda za a kashe ba zai fi mutum dubu biyar ba bai fi dubu biyar ne za su mutu ba shugaban a lokacin fa ba musulmi ba ne fa ya ce in dai sai an zubar da jini kuma abinda kuka faɗa analysis da kuka faɗa za a yi bala'i za a yi masifa wa ya gaya muku ce wanda za a kashe ban da ni shi ya faɗa ya ce saboda haka kawai a je a yi abinda aka sanar shi sa ba a gama zaɓen ba ma ya tashi ya sanar wadda fa 'yan arewanka ne suke gabansa suke gaya masu abin da za a kashe ba zai fi dubu biyar ba amma za mu ci zaɓenmu shi sa a kutuba na najiya nake cewa idan mutum ya san halin da ƙasar nan take ciki ba maganan hayaniya ba ne maganan good leaders ne maganan good governance ne maganan addu'a ce a ƙasar mun tana cikin damuwa wa'annan macutan da damuwarsu kama mutu inda su za su rayu kuma ba mahaukata ba in an mutum in akan kasan ta hargitse ina za ku koma in kasan ta hargitse fa suka gudu suka koma kasar waje din bayi za su zama a can domin dukiyar da suka sata suka je can dokoki za a yi musu akan ta da motar ka kana yawo za a tsaye da kai kai ba dan kasa bane ina takardan kasa rana tsaka kasar ma za ta yi cewa kowa ya bar kasan ya koma kasar su wai kuma haka fa suke ganin ko kasan ta hargitse za su gudu ba mun san yan gudun hijiran ba a wasu kasashen da muka zazzauna duk mun san yan gudun hijiran mun san yadda karshen su yake wata kasar ma kiran ka za a yi ka zo gudun hijira din amma rana tsaka a ce ka tattare ka tafi yanzu kankanin misali malamin mu Allah ya ji kansa ya gafarta masa Dr. Yusuf Al-Qardawi ba gudun hijira ya tafi wata kasa ba zama da ya a Saudiya dadi ya ji ya sha wahala malami ne kuma mufti na duniya karantarwa ma da zai sai da aka yi ta masa dokoki wata gaskiyar yana gani a saudiya na cewa ba zan ban da wannan haka ƙarshe ƙatar ta ɗauke shi ya koma ƙasan ƙatar a ƙatar ɗin ba ƙaramin wahala ya sha ba kuma ba zai iya dawo ƙasar misira ba in kana da ƙwaƙwalwa ƙasar kan nan ba ita ce taka ba mu yanzu a duniya akwai inda ya fi min nasarawa akwai inda ya fi min mu ba mu shiga yawon duniyan ba mu zaga duk inda muka je ba amma mu dawo inda muke ba sanda na dawo gombe ma anguwar ma na na kita ai na tafi wata anguwa ko amma ba na sake dawowa cikin yan uwana ba wanda kuka tashi tare wanda tare kuka zauna wanda kana kallon su zaka ce masa shekara 18 kaza ba mu yi kaza ba gar da gar kenan gar da gar kenan to kasar mun nan fa ita muka sani yan uwa don Allah mu je mu mata addu'a mu mata addu'a duk abin da nake jin a zuciyata wane zan zaɓa wane nan Allah yadda akwai alheri a kansa kan na zo na yi hauka a kansa don yanzu kai kace ba shi za ka zaba kan na yi rashin mutunci a kanka na gaya maka bagar magana kan na taɓa wanda kai shi kuma kai kaga shi za ka zaɓa in saka maka ɓacin rai ni da na ce wane zan zaɓa ai dalilai nake da su kai ma ai kana da dalilan kawai abinda za mu gaiwa kanmu mu ji tsoron Allah dalilin da ya sa za mu yin ba don ni in samu ba ne don halin da ƙasar take ciki ne ta fita daga halin da take ciki wanda ka kawo kuma ka gaya masa gaskiya abinda in yazo zai samu zai yi ni ma an faɗa wanda na samu abinda in yazo shi zai yi to in naka ne ya samu dama da ni da kai mun haɗu mun faɗi abinda muke so a yi wa ƙasar kuma wai zama muna da haɗin kai Allah ya mana taufiki idan ka hadu da jahilci da rashin sanin mai duniya take ciki ma za ka yi ta shan wahala kishin sawayen nan duka suka je suka bata littafin Allah yasa suka bata littafin Allah saboda son zuciya kamar yadda yanzu ake ta yin son zuciya a cikin rayuwar mu shi za kasar mu ta ita yi kan gado ta ita yi fasali kasar mu ta kasa gaba kuma ikon Allah fa da dukiyar kasar mu za a dauka kuma a gyara wata kasa malam adam ashaka ba kun je na hira ba kwanan nan su aka diba aka yi Sierra Leone suka kashe wutan Sierra Leone da rigingimin Sierra Leone waɗannan sojojin kuma suna nan amma kuma an kashe an kasa kashe wutan zamfara saboda akwai siyasa a ciki an kasa koren yan ta'adda da suke hanyar Kaduna Abuja babban mutum a hanyar Kaduna Abuja sai a kama shi amma an tura Sierra Leone an tura Senegal an tura benin kwanan nan ma benin kam aminci kaɗan kuma sojoji sun yi aiki kuma sun yi kiliyarin benin da ma sojoji suka yaƙi ba aka hana abin da ake so a hana amma lungu guda ɗaya a ƙasar mafi ƙaranci yanzu a ce hanya da ma an gya an samu shekara nawa an kasa kai kuma talaka kana zo kana ta hayaniya ministan tsaro da kansa ya ce ƙasan nan sai Allah kai kana nan kana kwanci kana ta hayaniya kasan halin da ake ciki ba to yadda wannan yana so nuna mana ba yahudi da ba nasare yadda suka tsani Allah ba sa son Allah suke fada da Allah to haka fa yahudawa muke da su inda suke mana shugabancin nan yahudawa ne bakaki muguntansu ya fi wa'ancan yahudawan wannan kasar wannan kasar in ba ki addu'a sujada ubangijin yana nan wallahi akwai lokacin da waɗanda suka zalunce mun nan sai sun zama bayi insha Allah ta'ala in dai ba shirya za su yi ba yana nan lokacin yana zuwa ku gaya wa Allah mu tsarkake zuciyarmu yadda suka bautar da mu ubangiji sai ya walakanta su sunna ce ta ubangiji to wa malam yuharraf minha fa huwa mansukhun bi shar'ina duk kuma littafin da aka zo aka ce muka ai wannan littafin gangariya ne shi ba a bata shi ba a jirkita shi ba to shi kuma an soke shi dama dama ba a dora maka yi aiki da shi ba mun gane ko wali hada la yujuzu lil muslimi an ya'khudha bi shay'in mimma fiha wa la yusaddiquhu illa idha jaa fi shar'ina ma yusaddiquhu dan haka bai halatta ka dauki littafin da suka zo yan baya ba ko na annabi Isa ko na annabi Musa ko ka ce wa zaka yi aiki da shi bai halatta kai wannan aikin ba sai dai idan abin da ke cikinsa ya yi daidai da namu cikin wannan babu laifi sai ka kawo shi a babin ƙarfafawa wa balu yusaddiquhu shar'una duk abin da bai yi daidai da qur'ani ba walam yukazzibuhu kuma bai ƙaryata qur'ani ba fa inna na wala tawakkafu fihi liqawli nabi sallallahu alaihi wasallam wannan zamu tsaya zamu yi birki a kansa domin annabi ke cewa wannan bai ci karo da littafin mu ba mun gane ko bai kore littafin ba kuma littafin bai tabbatar da shi ba to wannan sai ka tsaya a kansa karka ce komai a kai karka gaskata shi kuma karka karyata shi domin annabi yake cewa la tusaddiqu ahlal kitab kar ku gaskata yahudun nasara wala tukadzibuhum kuma kar ku karyata abinda suka zo suka ce Allah ne ya saukar wa qulu sai ku ce amanna billah sai ku ce mu mun yi imani da Allah wama wama anzala ilaina da duk abinda Allah ya saukar da mu ya saukar mana wama anzala ilaikum da abinda ya saukar muku mun yi imani da shi wa ilahuna wa ilahukum wahidun Allah mu da Allah ku ɗaya ne wa nahnu lahu muslimuna mu mun mika wuya duk abin da aka saukar mun miƙa wuya amma ba za mu gaskata abin da kuka zo da shi ba saboda ba mu da tabbacin na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne mun gane ko to shine nan gaba za mu tashi al-imanu bil qur'an ko imani da za mu iya gama shi ma al-imanu bil qur'anil karim to ya ake imani da al-qur'ani yajibu al-imanu bil qur'anil karim wajibi ne kai imani da qur'ani mai girma alladhi anzalahu Allah ta'ala ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annan Allah takallama bihi haqiqatan kuma ka yadda Allah yayi magana da Qur'ani nan haqiqatan yanzu kana karanta Qur'ani maganar Allah ce ta haqiqa dan Allah Allah da Allah ba mana gata ba ba mana gata yanzu nan ka tashi ka dau Qur'ani ka ce zancen Allah nake karantawa zancen Allah nake ji muna da abin da ya ce mana shi kana motan ka kana jin zancen Allah wa annahu al-maqsusu bi mazaya kathira ƙur'anin nan kuma ka yi imani yana da wasu abubuwa masu amfani da yawa special ne na ɗaya alhibdu min at-taghyir wa tabdil Allah ya tsare shi ba za a canja shi ba za a jirkita shi ba Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani kuma mu za mu kare shi na biyu annahu nasikul li shara'il kutubi sabiqa kai imani qur'ani ya ya shafe dukkan hukunce hukuncen da aka yi a baya duk littafin da aka saukar ba Qur'ani ya shafe su na uku annahu tadammana khulasat at-ta'alim al-ilahiyya duk wani manya-manyan karantarwa na ubangiji da zai sa ka tsira duk Qur'ani ya tattare mana shi sannan annahu mu'jizun shi mu'jiza ne bi nazmihi zuban sama kawai mu'jiza ne wallahi yanzu kana karanta Qur'ani wata kalmin wani ayin ga karanta yanzu wani gurin haka kawai baka san fassararsa ba amma ana kanta sai ka ji kana hawaye waye a cikinmu haka bai faru da shi ba dukkan wani gurin a kawo baka san mai aka faɗa ba baka gane ma'anan ba amma wajen kaɗai sai ka ji ya saka kuka wani kuma wani sirri da ke ciki sai ka gama wani yana kuka sai ka ce to me sake kuka a nan wurin haka ƙur'ani yake sannan kana karantawa kana ji yanzu da Allah karatun da aka mana asuba din nan zalika taqdirul azizil alim wala da karanta sai naji kamar ba haka bakin yake ba kamar yanzu ne na taba jin wannan gurin zalika taqdiru al aziz to haka qur'ani yake zancen Allah kenan wa ahkami sannan hukunce hukuncen cikin sa wa akhbarihi labarun da Allah ya bari a cikin sa akwai nitsuwa akwai kwanciyar hankali akwai isar da sako wa ghairi zalika min wujuhil ijaz da wasu daga cikin haka da suke nuna mu'jiza ne qur'ani mu'jiza ne in ana karanta maka zaka sha mamaki Allah ya mana tawfiki insha Allah darasi na gaba zamu tashi rukuni na hudu shine imani da littafin da da manzanni da Allah subhanahu wataala ya saukar darasin mu na gobe insha Allah subhanahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh